أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بركاته أتيك وانا لتافي المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم زعم تاتا الشافي ندري دعوك إترافات صادقة الحادثة التي وقعت بين الرجل العجوز وامرأته قال كان أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته سلمى يعيشان حياة بسيطة وكانا على هز ضعيف من الثقافة يتبادلان المشادات الكلامية وأحيانا يتدور الأمر إلى أن يصل إلى المناوشات اليدوية لكنهما كانا يحبان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سميم قلبيهما وذات يوم أتت امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها قالت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي رافع ما لك ولها يا أبا رافع قال تؤذيني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آذيتيه يا سلمى قالت يا رسول الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتودع فقام فضربني فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافع آه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير عجوبة غير متوكية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقعت على أهلي في رمضان قال صلى الله عليه وسلم أعتقك أوتا قال ليس لي قال صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين قال لا أستدي قال صلى الله عليه وسلم فأدين ستين مسكينا قال لا أجد فأوتي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر فقال أين السائل تصدق بها قال ألا أفقر مني يا رسول, يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فدهك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدد نواجزه فجاء جاء رجل فقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترشد عنه طريق التوبة منه طريق التوبة وقد نجم على ما ترفه من الإثم فدله على طريق التوبة فكان هناك بعض الأمور التي يجب على هذا الرجل فعلها فأخبر ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع فعل الأمور نظرا لكونه فقيرا فقليل المال كثير الإياء وفي نهاية هذا الحوار سمع النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لم يكن يتوقعه فدهك مؤتبرا عن تعجبه واستجرابه wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya yi dariya wasu abubuwa da suke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya akwai itirafatun sadika mutum ya faɗi gaskiyarsa kai tsaye ba wani ɓoye-ɓoye wani abin ya faru ne tsakanin wani dattijo tsoho wato baran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san baran gida ko house boy hmm? wato shi abu rafi irin nan ainihin shi bawa ne na wasu mutane da suka tarayya shi ne idan mutum yana jin karatu zai ji ɗaya daga cikin sahabban nan sallah sallah bayan an yanta shi maza Allah ya ce ɓangaren ka ka siyar mun ya ce bai zai siyar ba ka bani shi kyauta ce ba zai ba da bayan sun tashi sai ya dawo ya ce ya rasulullah a ya ƙuri abin da na yi wato fushi da ya kama ni ya to ya mar wani abu da shi na nufin shi bawa da haka na baka shi na baka bangare na kyauta to shine sai manzon Allah ya yanta shi ya mai da shi wato gaba ɗaya ɗa to ya tsufa sa'an nan ɗan ƙauye ne su haƙuri abin da za a ce ke baƙin ɗaya ne ƙabilar su ɗaya da fir'auna ina nufin baƙin ɗaya ne su suna da wani abu na ƙauye da shi da matarsa kuma ga su sun tsufa na don suka yi faɗa har da dambe na eh bari ku ji abin da ke yace ka Abu Rafi ya kasance balan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa Salma kuma Annabi ya musu aure ainihin Salma kuma baiwan manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam ya hada su to sai zan suna drama da yawa shine yace suna rayuwa rayuwa wato yar karama sa'annan ba su da wayewa ko ba shine kawai ciwon su za na? to shi ne dai ya ce wata lokaci suna magana su yi faɗa da baki kowa ya tattaɓa wa ɗan uwanshi kai wani abu lokacin yana kai su mahaifi dambe ya ɗan mata duka sai dai suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuciyarsu wata rana sai matar abu rafi ta yi maza su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce masa tana cewa ya rasulullah abi rafi ya dake ni ya mun duka aka kira abi rafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abi rafi me hada ka kuma da mata ka da duka na shine sai ya ce ya rasulullah kana cutar da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce mata ya ce ki kuma me yasa ya kike cutar da shi sai ta ce ya rasulullah ni ban cutar da shi ba ba abinda na mar abin da ya faru yana cikin sallah ne sai na biya yi iska ai an gane ko yana sallah sai na biya yi iska shine sai na ce masa ya ka abu rafi annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmi duk wanda iska ta fito a jikin shi ya sake alwala ta ce kawai abin da na gaya masa kenan sai ji haushi shi ne ya kama duka na shi ne ta ce kawai daga gaya ma haka sai ya tashi ya kama duka na eh shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya fashe da dariya sai ya ce wa shi Abu Rafi ya ce ya kai Abu Rafi ai ko bata umarce ka da ko ba sai da alheri hmm abinda ta ga ba alheri ne me ka duka a ciki sannan sai na hudu amsar da ba sa ba sa ran za a ji ta ba an samu hadisi daga abi huraira yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na halaka saboda na na zacce wa iyalina a watan azumi ina azumi sai manzo Allah ya ce to ai wato kafara ta kama ka ta haka tunda ka je ka yanta wuya hai sai ce ai ya tsaya ni ban da wani wuya da zan yanta ban da kuɗi sai manzo Allah ya ce to ka je ka yi azumi wata biyu kuma a jere ya ce wallahi ya rasulullah ba zan iya ba yana da ulsa ko ya ce wallahi ba zai iya ina nufin sai manzo Allah ya ce to option na uku ka je ka ciyar da miskinai sittin ya ce ya to ya ce ina zan samu kudin ji da su yana zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama hala sai aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam garo na dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kawo masa wannan daro kawai sai ya juya cikin jama'a ce ina wanda ya zo yana tambayar nan sai ya ce gani sai ce ta dauki wannan kaje ka ci da miskini wato kafarar da ka zo nema Allah ya kawo ma ka je ka ci da miskinai budan bakin sa sai ya ce a ya rasulullah akwai miskinin da ya yi ne shi din da ya zo da shine ai ya ce akwai wani miskini da zan ciyar da ya fi ya ce wallahi ya rasu da lana jama da Allah in ka bi gida-gida daga nan daga nan har a kai ƙarshe jan ba wani talaka da ya kai ni talauci ina nufin to wa zan kaiwa shine sai manzo Allah ya fashe da dariya har ana ganin fiƙoƙinsa don ƙarshen hadisai ce to ka je ka ka ci da kanka gobarar titi ko eh to shine to shine sai malami ya ce wannan mutumin talaka ne ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman yadda zai iya tuba kuma yana yayi nadama akan abin da yayi na sabo manzo Allah ya nuna masa hanyar tuba kuma sai ga wannan abin ya faru wannan abin da ya faɗi manzala bai yi zaton shi ne ke ta ake ƙwarin a fanshe shi ana sa ran zai manta da cewa shi tallaka ne ya kai wa ya yi magana yadda zai tsira tun da ya zo neman tsira ne bai da bai da kuɗi amma da ƙarshen al'amari sai manzala ya ji wata amsa wannan bai yi zato ba shine manzala ya yi dariya yana mamaki da irin wannan amsa da ya ji Allah Allah صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه قل بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه والأبرى يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه والأبرى يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك اللهم اخذنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن نبتال من ذاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والميتين سبحان ربك رب العزة أما أسلم وسلام على المسلمين wato yana tambaya dangane da wannan hukunci na azumi cewa wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanki ya zauna yanzu idan yanzu a halin yanzu mutum ya yi wannan katobara da azumi ha yana da wannan option din ai option ne daman in ka fara ta kama mutum inda babu option shine wajen kisan kai eh shine kade amma na azumi mutum yana dama in ba zai wancan ba yi wancan in ba zai wancan amma wajen azumi babu ci da miskinai eh na wajen kisan kai eh babu ci da miskinai saboda Allah madaukakin sarki bai bar wannan kofar ba don kar wani kawai ya ringa kada mutane da mutane yana da kuɗi kawai na a kara ne sai ya buge biya biya miskinai na to shi Allah bai bai bar wannan kofar ba Allah ya fi musu zai rama duka ne eh eh ya mutum bai samu sallar isha ba jiya amma zai rama raka hudu da ya yi raka a biyu sai ya manta ya sallama ya manta ya yi sallama sai ya tashi ya kawo sauran sai in ya idar da sallah sai ya yi sujada ita wannan sallama da ya ƙari ne a sallah sai ya sujada ƙari shine ba'adi kawai abin da zai ce shi liman in dai ba ka samu wata raka'a ba to baya dauke ma idan da ka samu kana bin liman ne to da ka in kabulta kama ka ko ba a duk ta kawo ka laba ta kama jikin liman ne ba ruwanka ya zo sala Wato mutum yana gaba da wani amma wa musulmi ba eh to shi in an ce gaba haka mutane kamar ba ma bambance gaba da rashin hulɗa shi rashin hulɗa ba gaba ba ne ina nufin ba ruwana da kai ba ruwanka da ni ba ina nufin muna gaba ba ne na wataƙila ba abin da ya haɗa mun ne ba mu haɗu ba na za ka wuce na wuce ina nufin dozin muna gaba ko musulmi ma ai ba da kowa za ku tsaya ku gaisa ba ai ba zai yi ba ba za ka iya ba ai an gane hausa ba to akwai satin dai da zaka ga bai dace ba mu wuce da wannan ba mu gaisa ba misali to a wannan ita ce wato iyaka ta dan adam wanda zai iya ana son dai mutum ya faɗaɗa to rashin hulɗa ba wai gaba ba ne amma dai gaba in aka ce gaba to daman musulmi yana da ƙi yayya na kafirci kusan wajibi ne wajibi ne musulmi ya zama yana ƙin kafirci eh ba wai maganan in ka ga dama ka ƙi na in ka ga dama ka so ba amma kuma wani ba yana nufin duk kafirai sai kana gaba da su ba ai an gane hausa na na nufin an ce ma mu zauna lafiya da kowa so in ba ba yana nufin amma dai kiyayya na kafirci wannan wajibi ne akai kenan ma za ka tarar da shi kafirin ba ma shi kake yi ba na haka a halitta a wani abu ne na kafirci wanda yake yi shi yasa za ka ƙi wannan wannan ƙiyar dole ya zama permanent ne har mutum ya haɗu da Allah amma kuma wannan bai hana wai ina kasuwa da wanda ba musulmi ba na na aiki tare da shi duk ba wani abu babu wani matsala fa ai ko shaɗa aka yi in dai ba ka san kafirai kala-kala ne a musulunci akwai kafiri na amana akwai kafirin da ka yi sulhu da shi ku zauna lafiya shi ya fi ma alheri domin a wannan ma da'awa kake kana nuna halin musulunci na cewa hali ne mai kyau to akwai kuma wanda za ka tarar da kawai shi faɗa da shi ne ma ya fi na? eh za ka tarar da faɗa da shi ya fi ya fi amma ya fi ma alheri ya fi ma ma addinin alheri ya zama ba ruwanka da shi saboda kasancewa da ruwanka da shi wataƙila zai cutar da kai na ko zai cutar da addinin naka amma dai musulunci bai sa mu ga gaba haka da mutane na ko don addinin mu ba bai haɗu ba don kana gaba da mutum sai za ki kamar wa'azi ba ce mai wa'azi ba ya za a yi wanda kake gaba da shi ya saurare ka ai wannan yana daga cikin matsalar da muka samu hatta a cikin musulunci abubuwan da suke faruwa na ƙungiyoyi a musulunci ai nuna fito na fito da gaba ta ƙara hargitsa abubuwa ta ƙara mutum yana ganin gaskiya sai ce bai daba ka gane hausa ai gashi gaskiya ne kawai da yana gaba da kai ba zai yadda ba wanda yake kuma a ƙa'idar musulunci ba kyau kamata ya ce ko ma wata ƙungiya kake duk inda ka ji gaskiya ka karba kai ko abokin gaban ka ne faɗi gaskiya ka karba kuma wannan ita ce dokar Allah Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana daman in karɓan gaskiya rashin adalci kuma ya hana mu ma har Allah dokaci yayi ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu ko aqrabu littaqwa kada kiyaye ku da wasu mutane yasa ku yin adalci Allah ce ku adalci shine yafi kusa da tsoron Allah so kaga mutum ya zama tabatu reflexible yawa in ya ga gaskiya kawai ya ya haƙuri ya ɗauka kaga irin rayuwar da muke na ƙungiyoyi na musulunci ai muguwar rayuwa ce misali ƙungiyata idan na da ƙungiya kai kana da ƙungiya ƙungiyar mu daban-daban so kun malamin ƙungiya ta zo yana wa'azi to shine wa'azi kawai idan malamin ƙungiyar ku ya zo da shi da mai zagi na ba shi da bambanci a wajena idan malamin ƙungiya ta zo ya zauna zai yi wa'azi ku me tun bai faɗa ba na ma na yi imani da shi tun manzi me ya faɗa ba duk na yadda idan kuma malamin ku ya zo shi kuma tun ban ji ba ƙarya yake kaga wani ai zalunci dole ne a zama ba haka ba idan ka ji gaskiya ku a wajen wanda ba ka so ne ka karɓa na wato idan mutum ya sami irin wannan alkali tambaya yake yi mutum ya ajiye mota sai wani zai da ke mota sai ya mutu misali nake shin kafara ta hau kai shi to ba mai baka wannan amsar sai alkali sai shari'a za a duba a ga idan ka ajiye motar akwai inda in ka ajiye mota aka buga kai ka kashe mutum don ba a ajiye mota a wajen misali akwai inda kuma kayi fakin daidai shi ne rashin hankali kai ya kamata ma a biya motarka na nufin da aka fasa da haka shari'a ce za ta yi wannan bayanin gaskiya don ba ko ina ne mutum ya tsaya in an da ke shi za ka ga akwai inda in mutum ya tsaya shi ganganci ne eh Allah wa'ala. Salamu alaikum.